إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta litinin 23 ko da biyu da wata na safar hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina shekara 1400 da shekara 40 da shekara 44 wanda ya dace da 26 da wata na takwas watan Agusta miladiya dubu biyu da ishirin da da hudu idan tarihi ya inganta wanda ishirin ko ya zama ishirin da ɗaya ko ishirin da biyu yau ko ishirin da ɗaya ko ishirin da biyu da watan safar kamar da aka saba a kowace rana ta litinin a daidai wannan lokacin muna gabatar da karatun adda'u waddawa a wannan masallacin na alfurkan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda kuma wannan shine darasi na darasi na nan za mu tashi eh darasi na na 50 daidai insha Allah wanda wannan shi ne darasi na hamsin daidai a cikin darussanmu na na mako. A satin da ya gabata mun karanta faɗar malam cewa na daga cikin tasirin saɓon Allah wa al'umma ko wa mutum baki ɗaya ya kasance iradarsa, burinsa da kuma muradinsa ya raunana har ma ya kasa tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda yau za mu tashi wa min hata sha biyu, wa min hata ta sha biyu. Malace wa min ha, na daga cikin tasirin zunubai da kuma sabon Allah, annahu yansalihu min alƙalbi istiqbahiha فتصير له عادة فلا يستقبه من نفسه رؤية الناس lahu wala kalamuhum fi na daga cikin muni da tasirin sabon Allah wa mutum ko wa al'umma baki daya shine annahu yansalihu min alqalbi istiqbahuha munin abun munin sabon Allah yana fita yana zarewa daga zuciyar wanda ke sabon Allah baya ganin munin abun da yake aiwatarwa lokacin da mutum ya fara shan taba idan ba a san yana shan taba ba za ka ga yana ɓoye wa al'umma ko amma daga lokacin da abin ya zamanto jiki gare sa sai ga baya jin kunyar ya sha gaban kowa to sai ga kamar abin da yake yi ba muni ba baya da baya da muni lokacin da mutum ya fara yin zina idan bai saba yi ba kuma ba a san yana yi ba yana kunyar yana ganin shi kansa abun zargi ne ya rena kansa amma daga lokacin da zai masa riga ta zai masa ɗabi'a sai ga gaban kowa baya kunyar faɗa cewa ya yi ko kuma yana yi wannan ba ƙaramin tasiri bane na sabon Allah idan har mutum ya zamanto bai kunyar ya faɗi cewa yana sabon Allah to ya nuna cewa baya da cikakken imani domin na daga cikin alama ta imani ka zamanto mai kumya ka kamar da hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa alhaya'u min al-iman kumya wani bangare ne na na imani ashe rishin kumya wani bangare ne na rishin imani ina fata mun fahimta sannan kuma idza idza idza kunta la tastahi fasna ma shi'ta wa fasna ma tasha'u in har baka jin kunya baka kunyar al'umma ta ga tana kana aikata abu to kai wata duk abin da kaga dama daga kunya dabi'a ce da ake son mutun ya dabi'antu da ita to saban Allah yana jayo ya zare wa mutun ya daina ganin muni abin da yake aiwatarwa har yana ganin cewa shi yana aiwatar da abu mai kyawu ne fatasiru lahu aadatan sai dan haka sai abun ya zamanto a dabi'a da al'ada gare shi sai zamanto baya ma jin dadin rayuwarsa in ba ya dan keta alfurmar Allah subhanahu wata'ala ba fala yastakbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu baya munana wa baya jin ba dadi na mutane suna ganin sa yana yin sabon Allah baya jin baya ganin munin abun baya jin munin cewa mutane fa suna ganin sa yana aiwatarwa har ma zai zo da yariya gaban mutane ya huce ya zai zana da tafai kuma ya fito baya ma jin damuwa da kuma cewa mutane na ganin su duk da cewa abin da ya kamata shine ka ji kunyar Allah fiye da kowane dan annabi Adam abin da yake ake bukatuwa wa mutum musulmi shine ya kunyaci Allah subhanahu wataala fiye da yadda yake jin kunyar kowane mutum to har zaka dabi'a ce ta wasu zaka ta mutane zaka samu wani mutum yana baya jin kumyar Allah amma yana kumyar mutane yana jin kumyar mutane su gansa yana aiwatar da abu tare da cewa ya san da ubangiji subhanahu wataala muttaliun ala sara'irihi Allah ya san abin da yake aiwatarwa amma baya jin kumyar Allah sai dai yana boyewa mutane wanda yana da saura ta imani jama'a amma duk wanda zai iya fitowa cikin al'umma yana nuna cewa yayi to ba shakka wannan mutum ya kai matuƙa ta lalacewa Allah ya kare mu malace wala kalamuhu fi kuma baya jin damuwa da zafi maganganun mutane a kansa har ma za a gayi masa magana kai kai kaza nan kai kai kaza kuma baya jin damuwa sai yana ganin kamar wani abu ne wallahi zaka ji mutanen da mutumin da zai zo yana ba da labarin yayi zina da wance ya zina wance wata rana malam Muhammad ina tafiya Allah ya jarrabe ni da nasi ne faci sai na ji agun mai faci ana yi min facin mashin sai na zo su matasa suna fira ba san lokacin da hawaye suka zubo min ba wani yawo ne duka bai wuce shekara 22 ba in ya shekara 22 yana suna fira da abokanansa yana ba da labarin ai shi shi ya alal akal mata guda goma yi da su wanda ba su taɓa yin zina ba shine mutum na farin da ya yi zina da su har yana jin daɗin faɗin wannan maganar wai ba su taɓa sanin ɗa namiji ba shine farko wanda ya fara buɗe musu yiki shi yana faɗa a cikin al'umma kaga wannan saɓon Allah ya kai matuƙa a jikinsa ya zai masa riga ina fatar mun fahimta Allah ya rufa mana asiri ba shakka wannan wannan abin yayi muni na mutum baya jin baya jin damuwa a cewa ana faɗa masa maganganu a kira ka dan sholi har ma mutum yana danganta kansa yace ai in kiyarsa dan sholi saboda tsabar shan sholi ana kiransa da wannan ko dan ruwa ka san dan ruwa aka ce dan ruwa to wanda dan kwaya kenan Allah rufa muna asiri malace wa hadha inda arbabil fusuqi huwa ghayatu tahattuki wa tamamul ladha wannan abun wajen kai matuƙa wajen mutane fasikai wajen uwan ubangijin nan fasikanci wanda duk ya kai lamba ta kololuwa a cikin fasikanci huwa ghayatu tahattuki wa tamamul ladha wannan shine ƙarshen keta alfurma da kuma ƙarshen jin daɗi su duk in ba jin daɗin su shine a faɗa har kaga mutum aje gidan giya ana ana kidi ana kiran sunan sai yana jin daɗi ya zo ya fa ya zubda kuɗi wannan ta kai ta kai ya kai abun ya kai shi duk in ba wannan ake ba zai ji daɗi ba to sabon Allah ke sanya mutun ya wallahi alazim akwai mutanen da saboda mutunci su da mutane cikin al'umma idan aka san mutum ma lalatacce ne ko da dan uwansa ne ko abokinsa ne yana jin kunyar a danganta sa da mutum baka bane amma mutumin banza shi bai damu ba shi jin daɗinsa shine a kira sa da wannan sunan banzan a kira sa da wannan ɗabi'ar da wannan sana'ar da wannan aikin da yake aiwatarwa ga mutum daga cikin sa yana alfahari da sabon Allah ai ni nayi kaza ni nayi kaza mutum a zo a majalisa ana tira ce ai wance za a bi ana ana ai mutum da ke ce kai wance ai mutum kaza muka yi kaza da ita har ta kai mutum yana yana alfahari da sabon Allah yo kaifa kai mi kai yo waye ni kai amma yana alfahari shi ya kisa yayi zina yayi wacece yayi kaza yayi kaza yanzu da zaka zo gidan kwaso ka ji kana fira da ƴan kwaso suna baka sai ka ji ana har tattauna suke tsaro junansu kai wane ne ya kaka gidan kwaso yace ai nisa ta sallaci kai yanzu kawai saboda sallaci aka kaka gidan kwaso ai kai karamin barawo ne ai mu kaza da kaza da kaza da kaza muka har ma yana alfari ba alamun nadama a tattare da shi kaga irin wayannan inda akwai hankali inda a ce akwai tsari na Allah ake biya to ba a ji sakar karu ana ciyar da su kawai za a sanya su su bauta abotar da su ne a cikin ƙasa eh sai a tsira musu haddin Allah in aka kuma ya saba da da tunanin bai hudu tunda suna ganin kamar kuskure ne an ci gyaran Allah a nan su turawa da ɗan durwa da ilam kasan ɗan durwa da ilam su ci gyaran Allah duk ɗan durwa da ilam yana ganin kuskuren Allah cikin al'amu cikin ahkamu shar'iyya duk ɗan durwa da ilam yana ganin kuskure ne a ce in ka kashe mutum aka kashe ka kuskure ne a yanke mutum hannu kuskure ne a kashe abun nan a zane mutum cikin al'umma an kaskantar da shi Allah ya rufa muna asiri to sai abi akhafu dararai in ma ba za a yi ba a kai su su ta noma mutane shinkafa da alkama wallahi zaman to kawai a sa su ta noma ashirin tikat suna cikin aiki ba mai sakewa a cikin su Allah ya rufa muna asiri malik ya cewa hatta yaftakhira ahduhum bil ma'siyah har awaye gari dai daga cikin su yana alfaida da sabon Allah wa yuhaddithu biha man la ya'lamu annahu amilaha sannan kuma yana bada labari wa wanda bai san shi ya aiwatar da ita ba har kaji mutum yana bada labari wa wanda bai san kana yi ba cewa ai abu kaza da aka yi na kai to ina fashin da aka yi ai mu muka yi yanzu ba za ka ga a social media mutum zai fito yana faɗin ai su suka kashe wani ai su suka atake kin wani ba su kuma ta ba ai mu muka yi zina da ita har za irin wannan kuskure ne gaskiya na ganin kuskuren yan jarida a ji ayo mace faɗe kuma a zo a ɗauko mutum da ita kanta ana bayani ai mu muka yi mata kaza mu muka yi kaza wannan kuskure ne ya saba makarantar wata addini musulunci ba bukatar ajinan ba abin alkhairi bane abinda ake da bukatar ku yada shi da abinda yake alkhairi amma sharrin ba bukatar yada shi domin daga lokacin da kake fadin sharrin to daga lokacin kuma wani fa shi ba yana dokar izina bane da sai yake doka cikin al'amari kuma da da za a kamo barawon da ya shahara a cikin sata sai a kafa masa kamera yana bayani yadda yake yin sata yanzu fa akwai wanda shi karatu yake doka a wajen yana samun ilimi ne ta yaje ya kare yaje ya ya gama da tasa basiran ya abin da ya wuce a shiga ga barin sadar da shi da mutane shi ne mafi alkhairi bisa da a sadar da shi a doke su ana bayyana wa mutane amma abin da yake alkhairi shi kamata a yada wa mutane domin su yi koyo da wannan abu ina ba ta mun fahimta daga ba kowane abu ake yadawa ba ba kowane abu ake yadawa ba saboda banna ce yana jayo yanzu kaga daga cikin abin da ya lalata wasu daga cikin al'umma ko wallahi alazim akwai kallon indiya da kallon fina-finan hausa ya taimaka wajen lalace da rushe tarbiyya ta ma'aurata da kuma tarbiyya ta matasa da tarbiyya ta yara ya koyar da yara da yawa dabanci da shaye-shaye mace na waje ta dake darasi a cikin fim hausa kai saboda Allah in ba da sakirci na matan na matan mu ba matar da zaman gidan miji ya gagare ta ta kasa zama gidan miji bata iya ba kuma ita za ta zo ta baki lesson kike doka inda hankali inda hankali ya kamata ke abin nan ai tsakani da Allah ya kamata ma akai in Kano yi wallahi kotu wallahi ya kamata akai su kotu wanne ne cikin su bai aure sake ba wanne ne bai aure wanne ne bai aure ya saka ba illa qalilan minhu amma galiban ɗabi'a su ta yin aure sake matan kuma yan fifkin da galiban ɗabi'a su ta su yi aure su je su fito to yin saboda Allah wanda yake da ɗabi'ar auri saki ko kuma wanda yake da ɗabi'a ta je ta yi aure ta fito wata ɗaya wata biyu ta fito yanzu wannan za ta zo ta ce wai tana karantarwa ne inda hankali in ka sace ta masu hankali ya kamata a gurfa da su a kotu gaban alƙali aka ce wa kare ana biki a gidansu ya ce mu gani a ƙasa eh yo in kin yi zauren auren me zai fitar da ke waje yo in ka yi acting kin me zai sa baka ka rike matan ba in dai ka iya da gaske ne acting ne kai ai sai ka rike ta mu gani amma ka aure can ka saki ka aure can ka saki a yanzu cewa ke baka ya ba yanzu kuma wani kuma gare ka yake so ya gida da shi wannan kuskure ne sakarci ne ba san ba karatun ba Allah ya rufa mana asiri malce wa yuhaddisu biha man lam ya'lam annahu alimaha sai dinga baiwa labari wa wanda bai san shi ya aiwatar ba fa yaqulu sai dinga cewa ya fulani ya kai wane alimtu amiltu kaza wa kaza aina yi kaza da kaza wallahi akwai zai ce maka ai su suka kude shago kaza suka fashe shago kaza su suka yi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wa hadha darbu minan nasi la yu'afun malace wannan tawaga daga cikin mutane wannan nau'i da mutane la yu'afuna Allah baya musu afuwa ubangiji baya rangwanta musu ba a yafe musu wa tusaddu alaihim tariqut tawbati kuma Allah yana katange kofar tuba Allah yana yana toshe kofar tuba akan su wa tughlaqu anhum abwabaha fil ghalib kuma ana liƙe hanyar da za su bi masu tuba Allah yana toshe musu ita ba za a ba su damar yin tuba ba sannan kuma Allah hanyoyin da ma ake biya a tuwon Allah ba zai sada su da shi ba wasu hukun baita ba duk wanda yake saban Allah yake bayyanar da shi yana fitowa fili yana fada to yana da wuya ya samu dacewa da yin tuba yana ta wuya abu ne mai wuya ya dace da yin tuba ana samun kaɗan da Allah yake sadarwa da su amma idan abin ya zai musu jiki to Allah yana taushe kofar tuba gare su kama kala annabi sallallahu alaihi wa sallam kama da annabi rahma annabi sake cewa kullu ummati mu'afan illa almujahirin dukkanin al'ummata abun rangwantawa ne Allah yana ranganta musu amma banda almujahirin masu bayyanarwa annabin Allah yake cewa al'ummata Allah yana rangwanta ma kowanne daga ciki, amma ba'in banda masu yin sabon Allah su zo suna faɗa. Jama'a mun baita, duk laifin da za ka wa Allah subhanahu wa ta'ala ana sa ran Allah ya yafe maka inda ba shirka ba ne ko kuma ba ka ci zalin wani ka ci haƙin wani tsakaninka da wani ne, sai kuma in ya kasance za ka yi sabon Allah ka zo ka ka dinga faɗa. Sai ce wa inna minal ijihari yana cikin bayar da sabon Allah an yastura Allah ala al-abdi thumma yusbihu yafdahu nafsuhu yana cikin bayar da sabon Allah bayyana da sabon Allah Allah ya rufa wa mutum asiri Allah ya sitirtar da kai ka je kai lalacin ka kai asharka kai tambadar ka da iskancin da duk mutum zake yi sai ya je yayi kuma Allah bai san ba wanda ya gansa sai kuma yazo yana bada labari a waye ga asa yana cewa ai ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza jama'a mun fahimta wannan sakonnin kuskure ne Allah ya rufa maka asiri kai sabu ba wanda ya ganka kuma ka zo kana gai cikin mutane ba a jima nake jin wata wani wani abu da ya faru nan garin Allah ya rufa mana asiri ka gane al'ummar nan fa akwai buƙatar wallahi al'azim malamai su ƙara ɗaure ɗamara wajen karanta da mutane addini mutum ne yake soyayya da yariya nan garin sai mata ciki ba a yi aure ba gudun kada mutane su ganta sai ta sha maganin zub da ciki sai abin ya ja matsala ita ma ba saya ta yi bugun abuta ta karba sai abin ya ja mata matsala da aka ji aka bibi abin ƙarshe ita abuke da ita ma ta taɓa yin ciki amma ita aure ne aka so za ta yi aure da saurayinta da ita waccan sai uwar ta hana to a zaman da suke ta mata ya cikin sai mijin wancan wanda ya dan an kulla auren ne ko shi ne ban tabbatar ba an kulla ko ba kulla ba sai ne mata magani aka zub da cikin to ita natan yayi sai ta aje maganin da ita abuke ta shiga cikin wannan larurar kuma sai ta ga tunda tana da labari sai abuke ta ba ta maganin to shan da ta yi sai ja mata matsala da aka zo ta sha gano cewa ta sha maganin zub da jiki to kuma sai abun ya kai da iko sai aka ka sai abun ya kai da iko shi saurayin da ya ji cewa mudurwarsa ta sha maganin zub da jiki malam sai sa ƙara an zo masa ɗannansa ka ji ɗan iska na hau garin akai to wallahi ire-ire wa'annan Allah bai yahi musu wai an wai shike da ƙara fa kai yana ƙarar saurayin waccan da ita waccan kin a ƙarshe duk aka ta tattar mutanen banza aka tura gidan kwasu kaga Allah ya rufa masa asiri ba san ko shi yayi ba amma sai yazo yana mi yana bayani to kuskure ne mutun yayi saban Allah ya zo ya yana mutane bayani kai hatta koda wajen alƙaida aka ce bai kamata ba Allah ya rufa maka asiri ai shi yasa ku dibi sha'anin Allah yana son ya kare mutunci dan Annabi Adam zinafa idan mutun yayi in ba shedu guda hudu to idan kuka zo ku kuka ce mun ga wani da wance suna yin zina aka ce ku nawa ne shedun da wada aka ce ai mu ne muka gani da ni da ni da ni ku uku go to ina na hudin babu to duka za mu ku gura 80 saboda kuma sa kazafi ko na ko da gaske ne saboda a kare mutuncin dan annabi adam kai dan Allah akwai akwai addinin da ya kare durwa ke ba mutun durwa babu kamar addinin musulunci ba yi rabu ku zo ku uku sai an sai mutun hudu sai mutun hudu mutun ya ce matarsa yana zarginta rantsuwa guda biyar fa zai ta ma ta rance guda biyar kai ga san al'amarin mai girma ne ina wancan mutumin da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rasulullah a tsaye da haddin Allah a kaina na yi zina sai annabin Allah ya kauda masa kai. Iska annabi ya cikin jama'a ya ce, Ya Rasulallah, na yi zina a tsaye da haddin Allah a kaina annabi ya kirkata huska sai ya kale sa. Sai sake juyowa ya ce, Ya annabin Allah na yi zina, annabin Allah ya kale sa. Aka je za a yi sallah aka je ake sallah ya ce annabi ya ce ya annabin Allah na yi zina annabin Allah ya ce masa ba kai ya wallahi ba ce ba kai sallah ce ji Allah ya yi maka mace ta zo ta ce ya rasulullah na yi zina annabin Allah ya tace kuma na ciki ba za ta ce to je ki har ki haihu abin da ke cikin cikin ki ta haihu ta dawo a da ce je ki sha da shi shekara biyu ba su kuma ci karatun ba daga idan Allah ya rufa maka asiri bayan kayi aikata aikin da ka aiwatar wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta to ka rufa maka kanka asiri kai ma tunda Allah ya rufa maka to ka rufa maka kanka asiri amma ka zo kana bayyanarwa to ka ko hanyar da Allah ba zai yafe maka ba sai ce an yastura Allah al abdi alshi Allah ya sitirta mutun kuma yusbihu yafdahu nafsahu kuma yazina tuna wa kansa asiri wa yaqulu na cewa ya fulanu amiltu yawma kaza wa kaza wa kaza ci ai rana kaza da watan kaza nayi kaza nayi kaza da kaza da kaza fa yahtiku nafsahu sai yazo ya tozata da kansa ya wulakantar da kansa waqad waqad bata yasturuhu rabbuhu alhali kuma ya kwana ubangiji na satata sa ashe kuskure ne mutum yayi sabon Allah yazo yana furtawa cikin cikin al'umma in ko kaga mutum zai iya samun jara'a karfin hali ne ya furta cewa shine yayi sabon Allah to wallahi alazim kashe da cewa zunubin ya kai inda yake masa ne zunubi kamar abun har ya ci zuciyar ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun ne abun ya yi tsatsa a zuciyar har ba magari ne dole yazo ya furta wannan abun ina fatar mun fahimta sai malai yace wa minha na daga cikin tasirin sabon Allah jama'a da kuma munin sa anna kullu ma'siyatin min al-ma'asi fa hiya mirathu mirathu an ummati min al-umam allati ahlaka Allah azza wa jalla cewa dukkanin wani sabo da za a yi yanzu to wani kamar wani kayan gado ne na wata al'umma da ta gabata kamar ba wani abu da mutum zai kirkiro wanda kai ne ka fara yinsa duk wani abu da za ka yi a duniya to akwai ubanninka da kakanninka da suka shuɗe kuma su sha da daɗi ba bambanci karatun duk abin da mutum zai aiwatar na saƙo a duniya akwai al'umma da ta riga ta gabatar da wannan abun kai baka tarar da komai ba kawai kai sake-saken hanji da take wannan al'amari su su ne uwaye da kakanni a ciki ina fata mun bace karatun kuma ƙarshen al'amarin su ba su sha da dadi ba Allah ya halakar da su daga kayan gado ne kamar mutum ya gaji wata al'umma ce ta gabata tana yin saban Allah Allah ya halakar da ita to shine mutum ya zo yana yi ba wani laifi da ake yi yanzu a duniya face kafin wanga lokacin an yi wa Allah shi ba a baya wallahi babu duk wani abu da ka sani zaka ce laifi ne an yi an bauta wa wani Allah an bauta wa annabawa akwai suka dauki annabawa abin bauta duk da annaba ba su suka ce su ba bauta musu ba akwai suka dauki ra'abu suka bauta wa rana akwai masu bautar duhu akwai masu bautar itace akwai masu bautar sa akwai masu bautar tauraru akwai masu bautar abin da suke bauta an duk an yi har bayan Allah an doka kafin ka kawo kana cewa shehu Allah ne an riga an yi wani suka rufe wannan mutane an riga an yi wannan can bayan an yi wallahi shi za ka kai mamakin duk wanda zai fito yana cewa wane kaza ne wane an riga an yi abin da aka yi a bayan wallahi yanzu ba ya mimita shi ta'addancin da aka wa Allah a baya yanzu ba za a iya maimaita shi ba sai dai kawai ayi koyo ai kamar kun idan aka ce gado kayan gado na mutum guda ne ai na magada ne ko kuma akwai kusan mutum nawa ke cin gadon mutum kusan mutum 25 tsakanin maza da mata to kaga su sun yi masu yin sai suka gada ashe kaga kakin a zo gare mu to an gaje su ana tayi ana an tayi ne ina fadar mu fahimta ba wanda ke cin gadon mutum duka a ce an tara dukiyar gaba da an baka baka cin gadon mutum ba mai ci wannan gadon za a raba ne to rarrabawa akai daga su sun fi iyawar ina fadar mu fahimta to sai malam zai kawo misali yake cewa falluti fallutiyatu mirasu mirasun an qaumi lutin luwaɗi, maɗigo, lesbian da ake yi a yanzu, ake ganin kamar wani sabon abu ne, ba wani abu bane sabo, da ɗaɗɗan abu ne da aka jima aka yi shi a doron ƙasa, to wani kayan gado ne na mutanen annabi Lutu. Mutanen annabi Lutu sun yi wannan sana'ar ta mi, ta maɗigo. Me maɗigo? Shi ne mace ta auri, ta dinga kwanciyar aure da ‘yar uwarta mace. Namiji ya dinga mu'amala da uwan shi namiji ina ba da kun fahimta wannan shine musibar wannan ba karamin ta'addanci bane yanzu kusan yanzu ana ganin abun ya har yawa dan fara shigowa cikin Niger shekara biyu uku muna dan ji shi a Najeriya na tayi Allah ya tsare mu to kuma yanzu abu an ya fara shigowa a a Nijar ba ne ko ba ce aka samu su daga cikin ɗalibai cikin Erem a jihar Maradi suka aiwatar da wannan abun ko abun ban haushi da take ci wai duka wai duk takarnun banzan nan da aka aka ta rubutun article article duka wannan article kin banzan na iskancin ba wani article da ke dauke da doka ta wannan abun yanzu tsakaninku da Allah da satar salula da ma dago wanne ne ya zama musiba cikin ƙasa na'am da satar salula wayar hannu da mutun ya saci wayar hannu da mutun yayi madigo mace ta madigo wanne ne musiba a cikin ƙasa amma akwai dokar akwai article da yake bayani in ka sa zaka gidan kwasu amma babu article mai magana akan in kai madigo ai maka hukunci to su mutanen annabi su suka yi madigo me biyo baya Ubangiji ya halakar da su ne, faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihi hijarta min min sijji sai da Allah ya musu ruwan duwatsu na wuta aka azabtar da su sannan kuma Allah ya juyar da musawwamatar inda rabbika yace ubangiji lil musrifina ko musawwamatar inda rabbika kowane duwatsu ne Allah ya turo daga sama daga jahannama aka azabtar da wa'annan mutanen kowane dutse na dauke da sunan kowane mutum dutse yana dauke da sunan wanda zai halakar da shi wanda zai halakar Allah ya daidaita su ya halakar da su sannan kuma Allah ya juye ya juye kasa da su dalilin ma dugu kare wannan daga cikin abin da ya kamata a yaba ma wannan gwamnati mai ci ta yanzu shi ne kokarin ba da kariya wa wa addinin Allah da kuma kokarin hana madugo a cikin kasar nan watannin baya ai an ɗan madugo sun yi zama na duniya haka ne kowace ƙasa ta tafi to nan Nijar ma an samu wasu sakarkarun da ba sa suke ba wai za su tafi da sunan da sunan Nijar su wakilci ƙasar Nijar to a ƙarshe dai kuma aka sa sammaci akan a kama waɗannan mutane kuma samu ba a samu tafiyar ba ko kaga abun ya sai mu ce alhamdulillah tunda an fara samun masu gane cewa wannan abun kuskure yana kawo tashin hankali da musiba a cikin ƙasa wallahi mu ji da kyau wallahi ba wata al'umma da za ta saba ma Allah Allah ya barta lafiya babu wata al'umma da za ta yi dagangancin keta alfurmar Allah kuma wannan al'ummar ta zauna lafiya. Ina mai rantse muku da Allah na rantse da wanda numfashi na yake a hannunsa, na daga cikin dalilin jayo musiba a ƙasar Najeriya sabon Allah ne. Babbar musibar sabon Allah ne, ai, mu ma Allah ya jarrai wasu jarabobi dalilin sabon Allah da muka yi, wace irin musiba ce mu gani ba a ƙasar nan, wani abubuwa ne mu gani ba a ƙasar nan. Daga lokacin da aka ƙulla sabon Allah kuma aka kasa masu magana, ko ana maganar ba a ji aka yi watsi da shi to Allah yana wa al'ummar wa'azi da kansa ne ina ba ta mafahimta to da aka masu liwaɗi ba su ba ne faro ba nan bai zo aka fara a'a sun ci gadon mutanen annabi lutsu ne wa akhdhul haqqi bizaidi wa daf'uhu bin naqisi mirasu an qaumi shu'aib mutun ya amshi haƙƙinsa ta hanyar ya ƙara kuma ya bada wannan haƙƙin ta hanyar ragewa to wannan wani kayan gado na mutane annabi shu'aib ma'ana tauye ma'auni in aka je kasuwar kauye za a sayo sai a ce da babban tiya a auno in aka zo kuma sai a sa karamar tiya ko kun fahimta kilon da ake aunowa a kauye ba shi ba ake aunawa nan a birni kuma har yanzu kuma so nan nabiyar fa da za su tafi kafa kasuwar ka kauye sai miya ko miyar guro ko malahiya ko kuma hatsi ko dawa ko wace ce da tasu miyar abin nan daban tiya ta awo amma idan suka zo za su auna muku ku nan cikin birni to ba za su auna da wannan wannan abu ba za a zo a so manyan buhuna a daji idan aka zo kuma sai a bude gaba ɗaya a zube kuma sai a zo odar wasu ƙananan buhuna da matatu sai a sanya a ciki to wannan abun kaga ba yanzu aka fara mutanen annabi shu'aibu su suka fara wannan ɗabi'a kuma ya musu wa'azi ya musu wa'azi ƙarshe ne Allah ya halakar da su مالتي والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم ميراث عن قوم فرعون nuna buwaya a cikin ƙasa da kuma ta hanyar ɓanna mutum ya nuna shi ya buwaya ya ɗaukaka ya nuna izza da ɗaukaka a cikin ƙasa ta hanyar ɓanna to wannan ba kai aka fara ba kanka a'a akwai kakanninka fir'auna su suka fara wannan iskancin sai da Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahliha waja'ala ahlaha shi'a Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi tabbas fir'auna Allah ya ce yayi dagawa yayi rishin kunya a doran kasa Allah bai ce fir'auna yayi rishin kunya a kar duk wanda zaka yi ba zaka ka kai da fir'auna ba ko dai mutun zai dagawa shi fa cewa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin غير هذه الانهار تجري من تحتي ko bi amri ne min tahti duka wannan alaysa li mulku misr to hadhihi wa hadhihi al-anharu tajri min tahti kaga duka wannan dagawa ce girman kai ne cewa duk duniya ba wani ubangiji wanda yake shine al-a'la yace ma in ma akwai wani to shi yana sama gare sa kuma yace ai ni ban san fara wani ubangiji koma baya na ba da haka Allah kuma ce wa ma rabbul alamin wai waye ubangijin ta da kai akwai wani Allah bayan ni kaji ba duk duk iskancin mutum fa yanzu ba zai kira kansa ba Allah eh ba zai kira kansa Allah ba baba shi firawun yayi wannan da haka to kaka nuna waya da izza ta hanyar banna a kashe mutane a zubda jini a dokaran kowa ba komai bane to sai sai fir'auna kwanan ba yana gani ana kallon facebook yake gani wani yake cewa a tarihi yana cewa fir'auna dan afirka ne waya su ba dan najeriya ba ne eh suka ce dan najeriya ne ko allah ya rufe asiri an ce fir'auna dan afirka ne to waya su ba dan najeriya ba ne kaga wannan musibar abun yayi musibar abun musibar ta kai musibar saboda sun kai kak kuma matsalar sun kasa gano cewa fa ba wanda ke gyaran fa sai Allah da an kowa Allah to an kare kowa Allah nan sai shine yayi wuya sai a ce sai wani shi zai gyara daga lokacin ba ce sai wani zai gyara muku to wallahi alazim kula cikin musiba da tashin hankali yanzu yanzu kasar nan fa da mun dogar muka ce ai dole sai tali zai iya gyaran ta ko to da Allah Allah cikin tashin hankali bai iya ba shi ma bawa ne na Allah yana neman Allah ya gyara mana ne kawai amma an ce sai kai sai Allah ya baka da dubarar ka kai kuma baka bane zaka yi shi matarka ma wallahi ba ta iya maka baka iya mata matarka ma a gidan wallahi daga gare ka in Allah ya ga dama matarka a gida ita zaman to fitina gare ka dan ka sai zaman to fitina gare ka budurwarka fa kana so budurwa ce kana sai ta zama to fitina gare ka ka tura mata ko tana na tsirecin ka sai ta taimaka barazana wallahi ko ka sa mata kuɗi a account ko ta ko ta fito duniya kowa ya gani wannan ba fitina ce eh kuma gare kima ana gare ka da babbar riga kai babban dan siyasa da kai ayo shan zai ne wasu manyan ba wallahi wasu abu suke wa ƴan matan ba dan Allah bane ake yi akwai dala a ƙasa da walakin goro amiya ai ba abin zaba ga goro wallahi da walakin goro amiya kaga yariya wato warin diyarsu tana ja masa tace a saya mata mota wata wa'azi ana ta sai maka ruwa mota ai ba na banza bane malam su ala abin da baku da shi ne sirrin su ne suke a hannu eh sirrin gegare kuma ba da komi Allah ya rufa mana asiri malam ce wattakabbur wattajabbur mirasun an qaumi hudin takabburi girman kai da jiji da kai da nuna isa to aiki ne na adawa mutanen annabi hudu aiki ne nawa na adawa ai na samud afwan samud na samudawa domin suka ce mana ashaddu minna quwwa suka ce wai akwai wanda ke gare mu karfi Allah ce to ba su gani awalam yaru anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba su ga ba cewa Allah da ya halicce su ya fi su karfi su samudawa ai sunan alamai wa samud alladhina jabu sakhra bil wadi su fa gidan ma za su sai da aya a su saka dutse duwatsun suke sassaƙawa su gidaje saboda girma da da da kamarin jikin su ba ba a gini haka a dutse ne ake zuwa a hude mutum ya dinga shiga irin manyan duwatsun nan suna jiji da kai kuna ka dira ka gana kana ganin kanka kai wani abu ne ai ku ne ke da kaza ku ke da kaza ka san akwai mutanen da ni Allah yana birge ni wallahi da wasu abubuwan da Allah ya bayyana da su ko na ji daɗin al'amari kuma sai mu tawa Allah godiya kuma sai zama to darasi da izina akan wasu an yi mutane da ganin suke fa wallahi alazim su ba yi musu komai a rayuwa saboda gwamnati ta su ci haka ne ko ba ka bane amma na rantsi da Allah yanzu kasar nan ta gagare su zama wallahi ba su iya zama cikin kasar nan ba sa iyawa ka ga mutum an minister ba ya taɓa mare ya taɓa mare police a hanya minister minister nan kasar nan kasar nan kasar wallahi minister kawai ya shigo motarsa ta ta jin dadi haka ya fito kawai police ya tare irin police ruciyar wani ya tare sa doka ce shi ba dan kasa bane ba akan aiki yake ba kawai tsira sa ta musu zai ko sai mare shi yau kuma ga su dan kasar ta gare su zama kuma police su kirkira kasar ko kuma cikin ratin ba man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kansa sai Allah ya daga ya ya daga sa amma duk wanda yayi girman kai to sai Allah ya nuna wa al'umma ba wata tsiyawa ce sai samu raba kanmu da jiji da kai da girman kai ilimi ne Allah ya baka ka zaman to mai tawazu mai kaskantar da kanka sai Allah ya daga darajar ka kuma ja kuɗi ne Allah ya baka ga ne mutane isgilanci da alfari kana kira su matsiyata talakawa suna warin talauci ko kuma da sai a wayi garin ba wallahi azin kai mai kiran su talaka in Allah ya ga dama fa abinda Allah ya baka wallahi wallahi wallahi a sakan goma yayi kadan Allah ya batar da komai baki daya ba ga karuna ba inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa makullin nasa ba sai an samu kato goma su doka amma da yayi alfahari yayi titi da kai sai Allah yi cewa da shi da dukiyarsa ba komi ba ce sai Allah ce ƙasa ta gude sai ya shige sai ce Allah ya rufe da shi ina ba ta ku bace karatun jama'a mun fahimta daka malaka cewa fal'asi labisu labisun thiyaba ba'da hadhihi al-umam duk mai sabon Allah yana saye da tufafin wa'annan al'umma ne wa hum a'da'ullahi kuma wa'annan makiya Allah ne wa hum a'da'ullahi kuma makiya ne na na Allah subhanahu wa ta'ala wa qad rawa Abdullah bin Ahmad fi kitabihi az-Zuhd Abdullah dan Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito a cikin littafin babansa az-Zuhd ya abihi na mahaifinsa al-Malik bin bin Dinar al-Malik bin Dinar daga Malik dan Dinar qala yake cewa awha Allah ila nabiyyin min anbiya'i bani Isra'il Allah ya aiko wa wani annabi da cikin annabawan banu Isra'il, an kulli ƙaunika ya ce ka ce wa mutanenka. Allah ya aiko wa wani annabi da cikin annabawan da suka gabace mu a banu Isra'il, an kulli ƙaunika layar hulu madakhil a adai, kas su shiga mashigar makiyata, inda makiyana suka shiga. Wala yalbasu malabisa a adai, kas su sanya tufayar tufaya ta makiyata. wala yarkabu marakib a'da'i kasu hau abun hawar makiyana wala yat'amu mata'im a'da'i kuma kasu ci abincin makiyana fayakunu a'da'i in suka zai haka sai su waye gari a matsayin makiyana kama hum a'da'i kuma da wace suke makiyana ma'ana kada ku yi irin abin da mutanen ba suka aiwatar suka aiwatar wa Allah subhanahu wa ta'ala sabon Allah idan Allah ya ce kada ayi zina sai mutum ya yi to ya zama ki na Allah subhanahu wa ta'ala, in ko kai kai kuma kai koyi da shi kai, to kai ma ka sanya rigar da ya sanya da aka ka zama ƙin Allah kai ma. Wannan yana da cikin Isra'iliyat, nema na Isra'iliyat, tarihin da ya gabata a banu Isra'il wanda za ka cewa ba laihi a ba da labari don nishadi, amma ba komi ba ake ɗoka daga ciki. E ba komi ba ake ɗoka cikin Isra'iliya cikin. ina ba ta mafaita shi Isra'ila ta ba kun yake doka ciki wala Allah ya zamanto gaskiya wala Allah ya zamanto ƙarya amma baya zamantowa kuma hujja kuma ba a aiki da shi amma ana bada ne dan izna da kuma darasin da ke ciki dan ya falkar da wasu al'umma wa fi musnad Ahmad bin Hanbal ya saki musnad al-Imam Ahmad dan Hanbal min hadisi Abdullah bin Umar daga ciki da hadisin Abdullah dan Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa bu'istu bayna yadayi sa'ati bisayfi tsakani na da doka takobi an aiko ni tsakani na da tashi alkiyama ina rike takobi ma'ana tsakanin rikon takobi da tashin alkiyama ba nisa nazara takobi ne yake al'umma zuwa tashin alkiyama ba wani dogon tazara ke da kai ba ba nisa tsakanin fidau takobina na yaƙi mutane kafirai da kuma tashin alkiyama. To jama'a yoshi annabin yana yana yin su, shekara don rabe shi na duniyar, kaga ashe kiyamun mun tana kusa da mu kwarai da gaske. Sai ce hatta yu'bad Allah hatta yu'bad Allah wahidahu sai an bauta wa Allah shi hatta yu'bad Allah hatta yu'bad hatta yu'bad Allah wahda har sai an bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai لا شريك له باين abokin tarayya وجعل رزقي تحت الظل رمحي kuma an sanya arziki da karkashin unar mashi na me ake yi da wannan maganar cewa ta hanyar rike mashi a tahi akwai mi akwai arziki wanda ganima ce wa musulmi baki da ya wanda Allah ya hore manzon Allah wannan abun banda sauran barasu banda sauran al'ummomi mun karanta tafsiri ko satin da ya gaba cewa yana cikin abin da Allah ya bai wa manzon Allah wanda ba a bai wa al'umma suka gabata ba shine ganima a yi yaƙi a ci kafirai da yaƙi wannan abin da aka tattara shi ake cewa ganima to ana raba shi ne wa musulmi a baya kafin zuwa manzon Allah annabawan baya ba sa cin ganima idan aka yi yaƙi aka tattara ganima to ana tara ta wuri ɗaya ne sai Allah ya turo wata wuta ta zo ta canye wannan ganimar baki ɗaya. abubuwan sai ce a raba mutane ko kaga sauki ne ga cikin al'umma ta manzasul sai ce wa ju'ila zillatu was-sighar an sanya tozanci da kuma kaskanci alaman khalafa amari akan duk wanda ya saba al'amari na duk wanda ya saba min yana tare da kaskanci da kuma tozarci wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kuma duk wanda ya yayi kawa da wasu mutane ya yi siffa da su mutane to yana cikin su yana tare da wa'annan mutanen man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yayi kawa da wasu mutane yana tare da tare da su wannan hadisi na kadar mu cewa ashe saban Allah subhanahu wataala idan mutum kai kawa da wasu al'umma to kamar kana tare da su ne kuma za a tare da kai tare da su a ranar tashin alkiyama Allah ya kare mu idan mutum yayi sifa ta yin su Abdullahi dan Ubay dan Salul to yana tare da su sifa ta ta munafikai ko idan mutum yayi kawa da wasu mutanen kuma daban fasikai to yana tare da su idan kai kawa da mutane masu irin masu azumin litinin alhamis masu raya dare kana tare da su ina ba ta mun fahimta to sai kuma abu na na sha hudu wa minha malace na daga ciki har yau tasirin sabon Allah annal ma'asiyata sababun li hawani al-abd ala rabbih wa suqutihi min 'ainihi cewa saban Allah yana jawo kaskanci wa bawa yana jawo Allah ya kaskantar da bawa Allah yana kaskantar da bawa ta hanyar sabon Allah ma'ana sabon Allah sila ce daga cikin abin da ke jawo Allah ya kaskantar da mutum yawa idan Allah ya kaskantar da mutum to ga yamin wa zai girmama da shi ya girmama akwai idan Allah ya tozartar da mutum wane mutum ne a duniya wanda zai zai kamba masa yanzu don Allah barin tambaye ku jama'a tun daga tun lokacin da fir'auna ya wuce har zauwa yanzu akwai wanda ke so a kamanta shi da fir'auna akwai wanda ke shawar zama irin fir'auna akwai wanda ke fatar daura irin ta fir'auna me yasa saboda Ubangiji ya ƙasƙanta fir'auna ya tozarta shi. Hukun baita? Ina ba ta mun bace karatun. Ƙasƙantar da Allah ya yi wasa, amma ai yana tare da jin daji na ni'ima. Ga kuɗi Allah ya basa ga mulki, ga kuma jimawa a ƙasa, ga kuma zartar doka da oda. Abin da yake faɗa shi ake aiwatarwa. Ga kuma tarin runduna sojoji, ta shi fir'aunawa duk wani abu da ake kira fisossu mondiyal Allah ya bashi fisossu mondiyal Allah ya ba fir'auna akwai kuɗi gare sa ɗaya ga ƙarfin gwamnati biyu ga yawan sojoji uku ga yawan makamai hudu kuma an Allah ya taimake su da mutane mailminta tare da shi makirkira duk wani abu da ake da bukata a duniya Allah ya bashi amma kuma yau ba wanda yake shawa yake fata yake kaunar irin rayuwar fir'auna in ma aka dangana mutum da fir'auna to in alala kallaba kai mai komai kawashe mai hanci kake a horar raba ku ba ga bane saboda ya rena ka ina fatar mun fahimci karatun Allah ya rufa muna asiri to malai ke cewa saban Allah yana jayo Allah ya tozarta ya walakantar da dan annabi Adam wa suqutihi min aini kuma yana kada darajar mutum a wajen Allah subhanahu wataala domin duk mutum yana da kima daraja a wajen Allah bi nassil kitab Allah ce wala qad karramna bani adam Allah ce mun karrama mun girma dan annabi Adam kuma daraja ce da kima Allah yake mutum daraja ce da kima Allah yake bi hankali daraja ce da kima gare ka Allah yake ɗa ba bawa ba. To, amma saɓon Allah yana jayo bawa ya fi ka ƙima da daraja. Saɓon Allah yana jayo da kuɗinka da mutunci da kuɗinka a cikin al'umma a maka zamuto walaƙantacce, to zartacce, da mulkinka a walaƙantar da kai. Ba wace tun ba? Mutum nawa ne Allah ya ba kuɗi, amma da ya zamanto yana saɓa ma Allah ya kasa bari sai ya walaƙanta idan al'umma. mutum nawa ne yake da mulki ya tozarta idan al'umma mutum nawa ne yake da ilimi yake da karatu amma da yake sabon Allah sai Allah ya tozartar da shi idan al'umma wallahi ku ji da kyau jama'a mutum yana ƙara kima da daraja ne a idan mutane gwargwadon yadda ke bin Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon ɗa'ar kawa Allah gwargwadon yadda Allah zai sanya maka kima da mutunci a cikin mutane gwargwadon katsawa tozartar da haƙƙin Allah da watsi da al'amarin Allah gwargwadon yadda Allah zai tozarta ka cikin cikin waidan mutane kuma ci karatun to da haka sabon Allah yana jayo mutum ya zub da darajar sadaki ba sa gaban Allah subhanahu wataala qala al-hasan al-basri al-imam hasan al-basri ke cewa daga cikin tabi'ai hanu alaihi fa'asu fa'asuhu yace sun tozarta Allah subhanahu wataala sai suka saba ma Allah tozarta Allah shi ya jayo suka sawa mu Allah subhanahu wataala daga lokacin da kaga miji zai dinka sanya matarsa aiki a gida tana kin yi tana gai masa maganganu kiyar cewa ta mi ta rena sa haka ne to Allah ya ce ayi sai suka ki Allah ya ce abu sai suka bari kaga yan cewa sun tozarta Allah subhanahu wataala sun rena Allah subhanahu wataala walau azzu alaihi la'asamahum da sun girma Allah to da Allah ya kare mutuncinsu wa idha hana al-abdu ala Allah idan kuma bawa ya tozarta aidan Allah lam yukrimuhu ahadan ba wanda zai daga shi daraja a sama duk wanda Allah ya tozarta ya walakanta to babu wanda ya isa ya sanya masa kariya jama'a duk wanda Allah ya tire masa rigar mutunci a cikin mutane ko wallahi alazim in duk duniya ta taru akan ta sanya masa rigar mutunci wallahi ba za a ga shi da kima ba ko kuɗi gare ka ko mulki ko ilimi ko kyawo ko duk abin da mutum yake takama da shi na rayuwa in har ya kai ya tunzara Allah Allah ya jare masa rigar kariya ta mutunci a cikin mutane wallahi alazim duk yadda ka gansa kana tina wannan abun cewa baya da mutunci baya da kima ina ba ta mun faci karatu zaman ka lafiya da kuma mutuncinka a cikin mutane ka zama to kana kiyaye dokokin Allah amma da ka dinga tabo dokokin Allah to Allah zai dinga zare maka rigar mutunci a cikin mutane kuma kowa zai gane ka wallahi Allah zai kowa zai gane ka zai cire maka tufafi da tsirara a cikin mutane za a gano baka da kima kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa ومن يهن الله فما له من مكرم duk wanda Allah ya kaskanta ya tozarta to babu wanda zai karrama sa wa inna man azzama wa inna man azzamahum an-nas fi adh-dhahir li hajatihi ilayhim li hajatihim ilayhim aw khafa min sharrihim fa fi qulubihim ahqaru shay'in wa ahwanuhu to akwai wata wannan maganar jama'a mu kwana akan ta akwai akwai akwai akwai fawaid akwai abun doka a cikin ta cewa wa inna man azabahu nasu fi zahiri mutane kake ganin mutane suna girmama su suna ba su kima da daraja li hajatihim dan su bukatuwar mutanen aw khawfa min sharrihim ko kuma dan kariya daga sharrin su fahum fi qulubihim idan ka binciki zuciyoyinsu su wa'annan mutane suke girmama su ahqaru shay'in wa ahwanuhu sun mafi walakanci da mafi kaskancin al'amari a wajen su da mutum zai zai aure sabon Allah yana yi sai ya zamanto ko mai gidanka ne Allah ya jarrabe ka kai mai gidanka ne amma kuma kana bashi kima da daraja da yana mai gidanka amma da za a binciki zuciyarka sai a ga cewa in akwai wanda ka rena a duniya in akwai wanda ka baka ganin shi da kima to shine amma fa a zahiri kuma hanyar abincin ka tanan take kana hakuri saboda bai shafi alakar da arzikin a neman arzikin ka ba ko kuma ta karatun sai zaman to ba wanda ka rena yanzu fa akwai wallahi akwai akwai shabde service kinda manya manyan mutane ne amma wallahi alazim me gadi ma ne burkin su karaje me gadi ma ne burkin su wallahi yare na su kuma tsara ma ne burkin wanda ke share masa office ya gyara ya daidai ta ceniya shi kansa da za a ba sa dama wallahi zai sanya masa yuka ya kashi sa saboda mutumin banza ne amma kuma in ya fito dole ya sara masa me gida ne me gida ne amma a zuciya abin da ke ci na wuta da bakin ciki da damuwa da reninsa da za a fito a fili ko kare ba zai ci ba. Kwai ba su kuna fahimta karatun da ke karanta ba. kamar ku dinga auna karatun da al'ummar mu ta wannan lokacin fa wannan akwai misalai da za a dinga fitowa da shi da fili ko to wasu al'ummar ba za su yara cikin mutane ba sabon Allah ne mutum yake yi sai ga me gadin ka me gadin da yake maka gadin service yana zagin ka saboda mutumin banza ne an tashi an tashi office ka zo da ƴan mata cikin office inda ake aikin al'umma kuma ya ganka kuma ya sani kai dan Allah ko uwarka ce ko uwar mutum ce a ce an tashi an tafi da dare ka zo da ita a office ai ka san dai akwai magana ba ka bane ba zana ba alaka ta uwa ba alaka ta uba shi yasa jama'a mu kiyaye sabon Allah kun ga dai malai yana ta zamuno wa minha wa minha haka zai tai mana wa minha wa minha din ya karantar da mu wasu karatu suka mun ibo ababe da dama kusan yanzu abu guda goma sha sha biyar wa minha kin da makaranta sha biyar ne ko sha hudu sha hudu wanda sati mai zawa za mu tashi akan na sha biyar in Allah ya yarda shine cewa al-ma'asatu tahunu 'ala al-'abd al-irtikabi irtikabi mithliha sabon Allah bai san yana yana jayo ya rena sabon ya rena ka dinga rena abin da kake da sabon Allah Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri abin da mun ka fada mutu gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna sanar cewa gobe in Allah ya kai mu na rai talata muna tafsirin alqur'ani mai girma a masallacin Darul Hadith kuma gobe da yardar Allah za mu rihi tafsirin suratul baqara insha Allah wannan shine cikamakin darasin gobe in Allah ya gama dare shine darasi na 100 a cikin suratul baqara kuma darasi na 101 a tafsirin mako da muke yi Allah ya taimake mu cikin iyawarsa ba iyawar mu ba a taimakon sa Allah ya ba mu damar fassara baqara a sati 100 muna fatan Allah ya karba muna kuma ya sanya mun yi dan shi ya gafarta mana kurakuran muna tausa dukkanin wannan karatun da muka yi Allah ka san bukatunmu na alkhairi Allah ka biya muna abinda muke jin tsoro Allah ka kare mu da shi wannan kasar tamu Allah ka ba ta kariya da kariyarka Allah ka agaza mu da agajinka Allah ka iya mu da iyawarka Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka sanya mu wani lafiya subhanakallahumma bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh